ولم يمرر به يوم فزيع أمر عليه من يوم استقامه دان أدم ولم يمرر به يوم فزيع باب ونيني دي شوئي يوتي ودان أدم yinin kuma ya zama mai tashin hankali ga ɗan adam kamar ranar ciwon ajalinsa duk wani yini da ɗan adam ya ga tashin hankali bai taɓa ganin tashin hankali kamar ranar da ciwon ajali ya kama shi ba walam yamrur bihi yawmun fazi'un ba wani yini da ya taɓa wucewa ga ɗan adam mai tada hankali mai firgitarwa amarru alaihi wanda ya fi ɗaci ga ɗan adam min yau mistikami kamar ranar da ciwon ajali ya kama shi ranar da tabbatar ya ga lallai zai bar duniya to ba rana mai tashin hankali mai firgici mai ɗaci kamar wannan rana Allah kamar da sauki a wannan rana ɗin khurujun nasi min ajdasi ba'zan ashaddu alayhi min yawmin imami to ga wani tashin hankalin da ya fi wancan kuma khurujun nasi fitan mutane min ajidasi daga kaburbura ba a san a halin za a je an tayo da su ranar tashi a fito daga kaburbura yau mai kurjuna min ajidasi sira'an ka annahumu mene jaradun muntashir ka annahum jaradun muntashir ranar da za a fito daga kaburbura ba'asan saboda tashi na duniya to wannan yinin da za a fura kafo a ce kowa ya tashi fa'izahu kiyamun yanzurun kowa sai ya rika kallo za a yi tashin alkiyama wannan yinin da za a tashi da Allah ke cewa yayin nasu taqu rabbakum alladhi yayin nasu yayin nasu taqu rabbakum إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل من كل ذا كل مرضعة أما أرضعت وترى كل ذات حمل حملها فترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد رانر دا قرآني يتي أفركن سورة الحج يوم تذهل كل كل مرضعة أما أرضعت كو ranar da duk mace mai shayar da jariri ɗanye fa wanda aka haifa yana tsumman jego za ta manta da shi ta wurgi da shi ta yi firo da shi saboda tashin hankalin wannan rana wata za'u kullu za ta hamlin hamlaha duk wata mace mai ciki ko wata ɗaya ne cikin yake da shi saboda tashin hankalin rana to sai ta haife shi take kuma yadda qur'ani yace jariri fa saboda tashin hankalin wannan yinin za ka gan shi wanda baya iya tsayuwa ma ya tashi da kafansa ta gudu yana gudu saboda tashin hankali har yayi furfura in ji qur'ani yau mai ji alul wildanu shi bani sama'u mun fatarun bin saboda tashin hankali na tashin duniya jariri fa zai tashi ya finke da gudu uwarsa ta finke da gudu har ya yi furfura ya jalul jan shiban shiban take zai furfura wannan rana da za a tada mutane daga kaburbura kurujun nashi zai tan mutane min ajdasi daga kaburbura ba'asan domin an a taso su su tafi filin kiyama a shaddu alaihi wannan rana ya fi tsanani ga kowane ɗan adam min yawmil imami daga ranar mutuwa ranar mutuwa wasa ne wannan ranar da an binne ka za a tada ku ku ga tashin duniya kuru-kuru da Allah yake cewa khashi'atan absaruhum tarhaquhum billah idanu sun gwaggwalo kaman za su faɗi ƙasa absaruha khashi'a yawma tarjufu rajifa tatba'uha rajifa qulubu yawma idhin wajifa zukata yin ranar kamar za su fito waje su masu ga abin da yake faruwa saboda tsananin tashin hankalin rana wannan yini na tashi daga kabari ashaddu alaihi yafi tsanani wa dan adam min yawmil imani daga ranar mutuwa ranar mutuwa wasa ne akan ranar da za a tashi daga kabari wurin bala'i yau mai kunun nasu kalfarashin mabtus ranar mutane za su tattaso kamar fari wanda aka baje su suka watse sun haɗu da lantarki suka taɓa har sai kaga sun watse ɗin nan kamar haka zaka gana taso a kaburbura wannan gabar wannan yamma wannan kudu wannan arewa wannan sama wannan ƙasa ana ta ture ture ana karo da juna kamar raguna saboda tsabar gigicewa Allah ya ce wa taran nasa su kare ya ga mutane kamar sun yi mankas da giya ana tangali ana goruwa da juna wa ma hum bi sukara Allah ce ko kusa wallahi ba maye suka yi ba walakin na azabar lahi shadidun azabar Allah ce kawai ta yi tsanani Allah ka mana da sauki ranar da za a tsaya shekara dubu hamsin fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana amma fa alal kafirin ghayr yasir akan kafirai ne wannan tsanani din take da rashin sauki din wa yawmul ashri afza'u minhu hawlan idan shaqqa al-gamamu إذا شق إذا شق السماء بقى الجمال ويوم العشر رانا تاشي da za a yi taro ba maganin tashi daga kabari ba an gama tasowa an kore mutane an zo filin mahashar yawmul hashir da aka saukar da sura guda akai ranan taro zalika yawmul yawmul jami yawmul tagabun ranan cizon yatsa na da a ce mana a duniya na yi kaza ya wuce walan yi wakil Allah nafsa ne za a ajalu wallahu khabirun bima ta'malu to wa yawmul ashir ranar da za a tara mutanen duniya gaba daya a sa mala'iku su yi shela ya ma'asharar jinni walinsi in istata'tu an tanfudu min as-sayri samawati wal-ardi tanfudu la tanfuduna illa bi sultan ya ku taron mutane da aljanu gaba daya da Allah ya halitta idan akwai wanda ya isa fita a cikin sararin samaniya bakwai da ƙasa bakwai ya gudu ya ɓuya to ya ɓuya mu gani in ji Allah Allah ce la tanfuzuna illa bi sultan ba inda zaka gudu ka tsira sai dai kana da hujja to kai ne zaka tsira hujjan shine la ilaha illallah muhammadur rasulullah in ka bi Allah ka bi manzon Allah amru da nahayu kai soyayya gare su mai tsananciyar soyayya insha Allah ka tsira Allah samu daga ciki wa yawmul ashiri ranar da za a yi taro na tsayuwa da za a yi shekara dubu hamsin ina ana binciken ayyuka afza'u minhu haulan ya fi ranar da za a tada mutane daga kaburbura firgici da tada hankali shi kuma hawa hawa kenan idan shakka sama'u ma'al gamani yaushe za a yi wannan taro Allah ce idan mai littafi ce idan shakka sama'u yayin da ranar da aka tsaga sama idan sama'un shaqqat wa azna lirabbiha hawqat وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه wannan gurin aya ya narka a rabin baitin nan idan idan shakka sama'u idan aka tsaga sama ma algamami tare da gizagizai Allah ce yawma tashaqqaqu yawma tashaqqaqu sama'u bil gamami wa nuzzila al mala'ikatu tanzila ko Allah ya ce ranar da za a tsaga sama tare da gizagizai kana kallon girgije a sama fa gajimare sai kaga kawai ya tsage ka taba gani to ranan zaka gani wani zilal mala'ikatu tanzila za a saukar da mala'iku saukarwa waji abin da bi ina siddiqe wa shuhada ko za a zo da annabawa da shuhada'u waja rabbuka wal malaku saffan saffan Allah zai zo da tare da mala'iku safu safu a zo a aje ma'auni na awon ayyuka wadda fuffuke ɗaya yana kafi a duniya kunninsa yana taɓa sama ta bakwai ɗaya ma haka za a ɗaura kyawawan ka a nan miyagun ka a nan in wannan ya ja mai kyau aljanna tare kawai fa maman sakulat mazinu fa wa fi ishatin radiya fi jannatin aliya kawai sai aljanna kawai wa maman sakulat mazinu wadda miyagu suka yi nauyi fa suka danne kyawawa to ranar fa ummu hawiya uwarsa ita ce hawiya Allah ka kiyaye uwa ita take matse jinjiri ko kusa da ita tana manne shi da jikinta tana son shi ko to uwa uwar mutum ranar ita ce hawiya ita za ta matse shi idan shakka sama mal gabani yayin da aka tsaga sama tare da gizagizai wa bal makhluqu illa khawfa khawfan khafa khawfan idza waqafa al khala'iqu bil maqami wa mal makhluqu babu wani halittacce kam a duniya illa kafa kafan a wannan ranar sai ya ji wani irin tsoro na fitar hankali matsanancin tsoro sai ya shiga tsoro da tashin hankali a yaushe za a yi haka idza wa qafal khalaiqu bil maqami yayin da halittun Allah gaba daya suka tsaya a filin tashi filin da za a tsaya ranar hisabi kowa sai ya tsorita ranar za a tsaya zindir haifuwar babar kowa har umar mai ta ce aisha ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umar mai aisha kenan ya rasulullahi sallallahu yanzu kowa tsirara yanzu ya abun zai annabi ya ce ranar tashin hankalin ranar ya wuce mutum ya tuna ma wane bai sa riga ba wane bai sa riga ba sai kana na ne zaka gane wannan ai wani wani zufansa iya idon sa wani iya gwiwa wani madaurin wando wani kirji wani wu- wani har wuya maƙogoro wani zufansa ya haɗiye shi yana tafarfasa kwakwale suna zaɓarɓaka kowa daidai da daidai nashi Allah ka kiyaye mu wa kam min zalimin yuqsa zalilan idza ma qila aina zawil afami wa kam da yawa min zalimin zaka ga azzalumi a duniya shi azzalumi ne mugu al- a ranar yuqsa zaka ga an nesanta shi da ramar Allah budal mashriqai wa budal maghribai ne nisan mafuda da mafada wanda ya zalunci a duniya da yawa zaka ga a ranar an nesanta shi ba shi ba rahama fau shi da rahamar Allah zalilan za a ganshi a gaskance a tashin duniya a du- a- a- a- a lahi- a lokacin da ake zaman gidan duniya kuma za ka ga su ne azzalumai masu taka mutane suna yin abin da suka ga dama a ranar za ka ga ba shi ba rama neza idan ma kila aina zawil eh, zawil asani yaushe za a yi hakan a yayin da aka ce ina ma'abota zunubai ku zo a bincika zunubanku to a ranar ne azzalumi za a nesanta shi yana abin kaskantarwa daga rahmar Allah wa kam min hakimin yu'tallu anfan wa mazlumin yushaddidu bil khisani wa kam da yawa zaka ga min hakimin alƙali mai hukunci a duniya wanda shine ya isa ya ce a ɗaure mutum rai da rai yayi wulaƙanci irin yadda ya ga dama a duniya alƙalai kenan yu'tallu unfan zaka ga ana fisgoshi ana jansa A- da tilas a dole ana fisgoshi ana janshi a ƙasa saboda bai yi shari'a ta Allah da annabi a duniya wa kam da yawa baka ga min hakimin daga mai hukunci alƙalai kenan ko sarakuna na duniya yu'tallu zaka ga ana jansu unfan da dole ana jansu dole a ƙasa wa mazlumin a ranar wanda aka zalunce shi a duniya aka cuce shi yushaddidu bil qisami zaka ga ya tsananta jayayya ranar da ya ga wanda ya cuce shi zai kamo shi ta komo shi ya finciko shi ya ce Allah gashi nan rama min Allah kawai Allah ya biya ni kawai ranan a duniya ne baka da baki kai magana in an cuce ka sai shiru a zalunce ka kana kallon ma lahira yushaddidu bil kisadi wanda aka cuta zai tsanan ta jayayya yace sai an biya shi kuma za a biya shi wa shakhsin kana fi dunya haqiran bi tilka al-yawm yu'dharu fil kalam wa shakhsin zaka ga mutum kana fi dunya haqiran a duniya zaka gan shi wulakantacce ba kowa ba ana rena shi kamar yadda annabi yace wa rubba asha'aza aghbara madrudu bil abwabi law aqsama ala allahi la abarrahu a duniya akwai mutanen da zaka ga mutum wulakantacce ka gan shi busu-busu futu-futu ka irinsa a wani iri haka a mummurɗe in ya zo shiga wuri ma ana tutture shi ana ta kai ina zaka ce amma ya kai matsayin da a wurin Allah da zai rantse sai Allah ya kubutar da rantsuwa da zai ce wallahi yau sai an yi ruwan sama to Allah zai kubutar da shi ba zai kunyata shi ba sai an yi ruwan sama akwai wanda suka kai wannan matsayi wa shaksin za ga mutumin da kana fi duniya hakiran a duniya ana ganin sa ba kawa ba wulakantacce bitilkal yawmi a wannan yiri na- na tsayuwa na tashin duniya yu'zanu fil kal- bil kalami eh fil kalami za ka ga an mar izini su ne ranar suke da magana su ne suke ta- suke ce komai a filin tashin duniya in sun ce Allah wannan ai namu ne ai sai ce to bismillah kawai dauke shi a kai shi aljanna ranar su suke da sai za mu yi izini ya yi magana ya faɗi bayani filla filla abinda aka masa a duniya aka cuce shi wane ya cuce ni a ba shi kashi wane masoyinmu ne a ja shi auliya uke nan wa mar'in sara fi duniya adiban yubawwa manzilan nujubil kirami wa mar'in zaka ga mutumin da sara fi duniya ya zama da a halin zaman duniya adiban mutum ne wanda ba shu- ba- bai yi shuhura ba ba a san shi ba kwata-kwata mutum ne wanda ba- sunansa ma ba inda ya je a duniya ba wanda ya san shi kama babu shi amma a lahira saboda matsayinsa a wurin Allah yubawwa'u za a saukar da shi manzilan nujubil kirami masauki na zaɓaɓɓun bayan Allah masu karamci manya-manya a can za a sauke shi a duniya kuma ana ganin sa ba wanda ya ba san shi kamar lahira kaga an saukar da shi masaukin annujum zaɓaɓɓun bayan Allah alkirami manya-manyan mutane a wurin Allah wa abullahi awsa'u kulli shay'in wa laula al'abu dumna fil garami wa abullahi yafiyar Allah ubangiji subhanahu wata'ala awsa'u kulli shay'in tafiyalwa akan komi Allah rahamarsa ta yalwaci komai wa rahmati wa sai kulli shay'in in yayi ma afuwa magana ya kare komai tarin zunubai in Allah ya ga dama sai ce ya yafe su ba ruwan kowa kuma ba wanda ya isa ce don me sai Allah wannan giya fa rayu yake sha Allah a kai shi aljanna mai ruwanka ba yana sallah ba afuwar Allah ta yalwaci komai ta fi komai yalwa da haka kar mutum ya mutu yana shan giya ko yana kaza yana kaza kamar gida a lahira ka ce a suwa daga ai yanzu kamar yanzu an gamu da walaki ai ha to kullum a nan yake wuce mu yana buge kamar kullum yana cikin giya kamar mota ba ruwanka ومن يمت عن وزره ولم يتب فوض الى الله جميعا به ahlus sunna suka ce mutanen kirki bayan Allah salihai suka ce wanda ya mutu kan zunubi kaba'ira ya mutu bai tuba ba to ku fawwala wa Allah dukkan lamarin sa ba ruwan ku in Allah ya ga dama ya yafe masa inda yana sallah ya kai shi aljanna baka idan ka ce don me ba Allah yayi aiki ba a tambayan sa in ji Qur'ani la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun ba a tambayan Allah akan me yayi kaza duk abin da ya aikata ba wanda ya isa tambaye shi wa hum su mutane da kayi aiki yi tsaluna su kan sai an tambaye su duk abin da kai gobe kiyama sai an tambaye ka wala nas'alanna allazina ursila ilaihim wala nas'alanna al-mursalin Allah ce na rantsa da Allah sai mun aiko waɗanda aka turo musu manzanni sai mun sai mun sai mun tambaye su a lahira mun tilde su sai mun tambaye manzannin ma kowa sai Allah ya tambaye shi saboda haka وعفو الله عفوا الله أوسع كل شيء يجي الوعك كومي ولولا العفو ولولا العفو da ba don afuwan Allah ba da rangwamen sa dumna fil garami wallahi da mun dawwama cikin tosku algaram daga garib ne gharib shine mutumin da ake bin sa bashi bashi yayi markanta kaza mutumin da bashi yayi markanta akwai tosku da ya wuce wannan hanya bai isa bi ta ba juma'a wannan shari'a ta ce an ɗauke mara saboda bala'in bashi saboda kana tsaye a safu ana sallah na sallah sai ka ji an ci kolanka ta baya kawai biya ni kuɗi na banda abu biyu ba abin da yake kora dottijo ya bar iyalansa da garinsa da gidansa da anguwansa ya gudu ya bar gari sai abu biyu daga yaƙi sai bashi shi yake fidda tsofo dottijo ya kora shi ya bar gari yaƙi da bashi kai ku yara ne ba ku san me bashi ba ta ka san hatsarin bashi ha mutumin da ka fi shi ma ƙarfi da komai zai ci kwalanka bayan da ka iya da shi kuma a tsakiyar kasuwa ya ce biya ni kuɗi na mana ya disgracing ya disgracing naka ya disappointing naka a gaban mutane saboda haka da ba don afuwar Allah ba dumna fil garami da mun dawwama a cikin tosku mana cikin tsanani wa nas'alu salamata muna roƙon Allah ya kubutar da mu wa najata ya tseratar da mu waye Allah da muke roƙo shine ta'ala Allah wadda Allah nan da ya ɗaukaka khallaqul anami wadda yake wadda mahaliccin halitta gaba ɗaya